وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله زام الأورا كان درسمنا تفسير القرآن ميجرما أتكين سورة المرسلات كراتم نجيا من كان كرشن آية قوم شابير bayan rantsuwa da Allah subhanahu wa ta'ala yayi ya kuma tabbatar da cewa za a yi tashin alkiyama wannan rana ta alkiyama sama za ta kece wannan rana ta alkiyama hasken taurari zai dishe wannan rana ta alkiyama duwatsu za su gushe daga asalinsu sannan wannan rana na alkiyama shine ranan da aka sa za a haɗa manzanni a tara su domin a binciki yadda suka isar da saƙonnin da Allah subhanahu wa ta'ala ya aike su da shi zuwa ga al'ummominsu. Wannan shi ne ranar alkiyama. Mun karanta cewa Ubangiji ya yi rantsuwa duk wata al'ummar da ya tura mata manzo zai tambaye ta, hakanan zai kuma tambayi su manzannin akan abin da ya aike su da shi. a hajjin bankwanan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga cikin jawabai da ya yi wa duniyar musulmai baki ɗayansu da saƙonni da ya isar na bankwana gare su domin ce musu yi kuzu anni manasikakum fa inni la adari la'alli la ahujju ba'da hajjati hadi annabi ya ce ku koyi aikin hajjin ku a wajena da kyau ku kalli yadda zan yi annabi ya ce ku rike ku yi da kyau domin watakila daga wannan aikin hajjin ba zan sake yin wani aikin hajji ba a cikin waɗannan kalmomi sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake ce musu wa antum tus'aluna anni yawmal qiyama fama antum qa'ilun annabi yace idan aka yi tashin alqiyama Allah zai tsaye da ku ya tambaye ku a kaina ku mishi bayani yaya halina yake yaya na yi da'awa yaya na isar muku da saƙon na isar muku ko ban isar muku ba na isar muku ko na rage wani abu daga cikin abin da ya aiko ni da shi yaya na zauna a cikinku fama antum qa'ilun annabi ya ce ku gaya mun in Allah ya muku tambaya a kaina ranar alkiyama me da ku gaya wa Allah qalu nashhad annaka qad ballagt suka ce za mu ba da shaida a gaban Allah sakon da ya aiko ka da shi ka isar mana wa addaita ka sauke duk wata amanar mu da Allah ya baka wa nasata ka mana nasiha ka ja hankalin mu akan alkhairi lokacin da suke maimaita waɗannan kalmomin annabi sai ya daga hannunsa sama yana Allahumma shahad Allah ka shaida ka ji duk abin da ka aiko ni da shi Allah na isar da shi yadda ya kamata gashi nan da bakinsu suna maimaitawa Allah ka zan mini shaida Allah ka zan mini shaida jama'a mun fahimta dukkan annabawa da manzannin nan za a kira su wa nufika fi suri fasaika man fi samawati wa man fi al-ardi illa man sha Allah
والشهداء وجيء بالنبي والنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووصيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون
wa nufika fi sur Allah ya ce za a yi busa a cikin kaho fasa'ika man fi samawati wa man fil ardi duk halittun da ke cikin samai da kasai za su faɗi su mutu illa man sha Allah sai kawai wadda Allah ya so annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ni kasa za ta fara tsagewa ni zan fara fitowa annabi ya ce ina daga kai daga kabarina sai na ga annabi musa alaihi salatu wasalam ya dafa gufan al'arshi yana tsaye ya ce to ban sani ba ko waccar suma da ya yi lokacin da ya ce zai ga allah an maye mishi da mutuwar da za a yi lokacin tashin duniya ko me zai faru mu ma sai mun je za mu ga me zai faru فسئك من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفك فيه أخرى سي أساك بوسا أتكين كهون أكرو نبيو فإذا هم قيام ينظرون الله يتسيبا يكم ستاشي أنا تدوبي دوبي يكوا يتاشي كبرين زي ساكي يفشي يسيرو أتكين كبرين سا يتاشي to fa idahum qiyamun yanzurun kuma kowa sai ya tsaya yana kallon yanayin duniya wa ashiraqatil ardu bi nuri rabbiha duniya ta yi haske da hasken ubangijinta waji abin nabiyina wa shuhada to sai a je a zo da annabawa da kuma sauran mala'iku da masu ba da shaida a gaban Allah wa qudiya bainahum bil haqqi wa hum la yuzlamun ayi hukunci tsakanin bayi da adalci ba tare da an zalunce su ba tun da kaji tun da kaji za a tsai da annabi za a tsai da manzo a tambaye shi akan da'awarsa da karantaswarsa za a tsai da malami ko ba da a tsai da shi ba duk lokacin da ka shigar da son zuciyarka siyasarka harkar da'awa bukatunka da sauransu da a tsai da kai da a tsai da kai da a tsai da kai an tsaye da annabawa an tsaye da manzanni za a tsaye da shugabanni ko ba da tsaye da su ba fal amir allazi ala nasi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati kowane shugaba da ya mulki mutane shi ma da a tsaye da shi sai a tara mutanen da ya mulke su sai a mai tambaya a kansu والرجل ra'in fi أهل baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyati kowani mai gida mai kiwo ne akan iyalan gidansa kuma za a tsayi da shi a mishi tambaya akan waɗannan iyalai duk girman gidan duk kankantan gidan duk girman gidan duk kankantan gidan za a tsayi da kai matar ka ɗaya ne su biyu ne su uku ne su hudu ne ‘ya'yanka su nawa ne duka da a tsayi da su ɗaya bayan ɗaya ‘ya'yan nan a maka tambaya a kansu maza da mata shi yasa duk wanda zai ratse a hanya ku zauna ku tattauna in matar ka ce za ta kauce ku zauna ku tattauna za ta saka a fitina ne domin bauɗe wanda za ta yi za a kira ka a tambaye ka ko ka fidda kanka tsaye da kai a gun tambayar lafiya ne e wacce abin da kike yin nan ki daina ni nake jagorantar gidan nan annabi ya ce za a tsaye da ni a mun tambaya akan rayuwarki wannan yawan gem da kike ba dare ba rana wannan yawan cacin da kike in kin tafi anguwa ki je ki yi kaza ki yi kaza don Allah ki daina don Allah ki daina in ɗanka yayi ba daidai ba sata ne ashar ne ka kira shi ku zauna ka ce mishi wane kana so ka sa ni a cikin fitina ne ranar alkiyama ubangiji ya ce za a tsaye da ni a tambaye ni a kan karanan alkiyama yanzu ba za ka taimaka mun ka zan mutumin kirki don na samu saukin amsa tambayoyi a kanka ba yanzu abinda na maka goma na arziki a rayuwa damuwarka ni kuma ka sa ni a fitina ranar alkiyama ku yi magana da shi ya fahimta abin da yake yi ba kyau za a tsaye da kai a tambaye ka wani farin ciki ko daɗi zai ji a matsayinsa na ɗanka ya zama sanadiyar amsa tambayoyi masu tsauri da za ka yi ranar alkiyama ai ɗanka kan ɗanka kan in dai zai zama sanadiyar jarrabawa ko shi zai yi jarrabawa ai ya maka mai sauki amma kar ya zama kuma shi ne sanadiyar amsa tambayoyi masu tsauri walmar ra'iya fi baiti zaujiha wa waladihi kowace mace mai kiwo ce a cikin gidan mijinta da ƴaƴansa da Allah ya azurta su wahiya mas'ula an ra'iyatiha ita ma za a kira ta a tambaye ta duk abin da ya shafi kula da gida in mai gida ya shigo da shi cikin gida ba da ma ya tambaye ta takalminsa ta ce ita ma bata gani ba kiwon gidan a hannunta yake ta san a ina hulunansa suke ta san a ina takalminsa suke wannan aikinta ne ta shirya mishi su idan ya dawo ya cire hulansa ya ajiye yana hutawa idan ya gama amfani da hulan ta ɗauki hulan in wadda za a kai gun wanki ne ta ajiye a gun wanki in wadda za a ci gaba da sawa ne ta ajiye a inda ta shirya za a ajiye kar ya zo ya ce mata ina hulana ta ce ban gani ba ta zan mai kiwo a cikin gida wal khadim ra'in ala mali sayyidihi ma'aikaci ma'aikaci mai kiwo ne akan dukiyar mai gidansa yaron gida mai kiwo ne akan dukiyar mai gidansa kar ka ga mai gidanka bayi nan ka dinga diban kudinsa kana bukatunka a san wani yakan sa hannu a dukiyar mai gidansa ya saci kudi ya sayi har filaye wani ya dauki kudin mai gidansa ya sayi mashin wani ya dauki dukiyar mai gidansa ya yi hidimarsa za a tsaye da kai a tambaye ka annabi ya ce ala wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi dukkan ku masu kiwo ne kuma dukkan ku za a tambaye ku akan kiwon da aka ba ku ranar alfiya wannan su ne irin ababen da za su yi ta faruwa a wannan rana ta alfiya Allah ya samu je a sa'a za mu tashi a farkon aya ta goma sha biyar sha shida Allah ya mana jagora to sai Allah ya ce bismillahirrahmanirrahim ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين Allah ya ce alam nuhulikil awwalin Allah ya ce ba mu halakar da kafiran farko ba ma Allah ya ce ai ba su gagare mu ba thumma nutbi'uhumul akhirin Allah yace kuma muka biyar da na ƙarshe wanda suka dauki hanyar su Allah ce duka abin bai fi karfin mu ba duk yadda kaga mutum ya kangare zai gagare Allah ne Allah ce to na farko ma basu gagare mu ba alam nuhlikil awwalin Allah yace ashe ba mu halakar da wanda suka kangare na farko ba sun mannutu bi uhumul akirin sannan muka bi bayansu da na ƙarshe Allah ce duk ba su gagare mu ba ka duba irin mutanen annabi nuhu alaihi salatu wassalam kazzabat qablahum qaum nuhin wal ahzab min ba'dihim
والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب
Allah ya ce kazzabat qablahum qaumun nuhin kafin mutanenka su ƙaryata ka kai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mutanen annabi nuhu sun ƙaryata shi wal ahzabu min ba'dihim rundunonin da suka zo a bayan su Allah ya ce su ma sun ƙaryata manzannin su wa hammat kullu ummatin bi rasulihim liya'khuzuhu liya'khuzuhu bi ma'ana liyaqtuluhu kowace al'umma da Allah ya tura mata annabi cikinta Allah ya ce sai da suka yi yunkurin kashe annabinsu. Wajadalu bil batili suka yi ta ja'inja da barna da ƙarya da take hannunsu li yudhidu bihil haqa don su murƙushe gaskiya fa akastuhum Allah ce sai na damke su na azabtar da su fa kaifa kana iqab Allah ce ya kaga yadda nayi da su ya ya kaga uqubata alam nuhlikil awwalin Allah ce na farko ma ba su gagare ni ba wannan al-ahzab a suratu qaf Allah ya fashe su kazzabat qablahum qaumu nuhin wa ashabur rassi wa thamud وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد Allah ya ce kazzabat qablakum qaumu nuhin kafin mutanenka su ƙaryata ka Allah ya ce an ƙaryata annabi Nuhu alaihi salatu wassalam kafin ka wa ashabur razzi da waɗanda suka yi bautan gunki a cikin wata rijiya su annabin suka kama suka daka suka kashe suka jefa a rijiyar wa samud Allah ya ce da samudawa wa adun da adawa mutanen annabi hudu alaihi salatu wassalam wa fir'aunu da fir'auna Allah ya ce shi ma yayi fada da annabi Musa wa ikwanu lut Allah ya ce da ƴan uwan annabi lut ma'ana mutanen annabi lut wa ashabul aikati da mutanen annabi shu'aib alaihi salatu wassalam wa qaumu tubba da mutanen tubba kullum kazzaba rusula duka Allah ya ce sun karyata manzanninsu fa haqa wa'idi Allah ce sai narkon azaba na ya tabbata a kansu akwai wanda zai gagari Allah ne Allah ce to na farko ma ba su gagare mu ba na farko ma ba su gagare mu ba a suratul ankabut yace wa adan wa samuda وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم فزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون Allahu وهامان
akbar ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين fa kullan فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون Allah yace wa adan wa samuda Allah ce da adawa da samudawa wa kad tabayyana lakum min masakinihim Allah yace ya bayyana muku yadda muka yi waka waka da su a cikin gidajensu Allah yace ai ganin gidajen sun bayyana gare ku wa kad tabayyana lakum min masakinihim wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum Allah yace shaydan ne ya kayatar musu da munanan ayyukansu fasaddahum an sabili sai ya kange su daga bin tafarkin Allah wa kanu mustafsirin Allah yace amma suna da basira da za su gane hanyar kirki son zuciya kawai yasa suka yi wa qaruna wa fir'auna wa hamana Allah yace haka nan qaruna da fir'auna da hamana wa laqad ja'akum Musa bil bayyinat hakika annabi Musa alaihi salatu wassalam ya je musu da hujjoji bayyanannu fastakbaru fil ardi sai suka yi girman kai a bayan ƙasa wa ma kanu sabiqin Allah yace ba su tsere mini ba in ji Allah fir'auna bai tsere ba kai zaka tsere hamana bai tsere ba kai zaka tsere karuna bai tsere ba kai zaka tsere wa makanu sabiqin Allah ce ba su tsere ba fa kullan akadna bi dhanbihi ba'un din ba'u sababiyya ne kowane ɗaya daga cikin su Allah ya ce mun damke shi saboda barnan da ya aikata faminhum daga cikin su man arsalna alaihi hasiba Allah ya ce akwai wadda muka tura wa guguwa iska da take dauke da duwatsu da tsakuwa adawa kenan wa minhum man akhazatku sayhatu daga cikin su akwai waɗanda muka kashe su da tsawa inji Allah samudawa kenan su tsawa aka musu da tsawon ta buga kowa sai da gudan zuciyarsa kwallon ta tsinke ta fada cikin cikinsa kafin ya yanki jiki ya fadi ya mutu tsawa za ta iya haka ko ba za ta yi haka ba wa minhum man akazatu sayatu wa minhum man kasaf fa minhum man kasafna bihi al-ard Allah ce daga cikin su akwai wadda muka nitsar da shi a cikin kasa muka kisbe shi a kasa muka kisbe kasa da shi shine karuna wa minhum man agarakana Allah ce daga cikin su akwai wadda muka nutsar a ruwa fir'auna da hamana wama kana Allah li yazlimakum Allah yace Allah ba ya musu haka ne don ya zalunce su ba walakin kanu anfusahum yazlimun Allah ce su suka zalunci kansu ran da za a je ma fir'auna wa'azi Allah sai da yace ma annabi Musa in ka je ka mishi magana mai dadi
فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى Allah ya ce izhaba ila fir'auna innahu taga da kai da annabi Harun alaihi salatu wassalam ba annabi Musa ba Allah ya ce ku je zuwa ga fir'auna fir'auna ya wuce iyaka in kun je ku yi mishi wa'azi fa qula lahu qawlan layyinan ku mishi magana mai kyau mai dadi kar ku gasa mishi bakakin maganganu ka je ka saurari duk maganganun da annabi Musa ya ma fir'auna ka ji yadda suke cike da tausasawa sai ya ce mishi faqul halaka ila an tazakka wa ahadiyaka ila rabbika fataksha yace yanzu fir'auna bana nuna maka hanya da tafi dacewa fa qul hallaka ila an tazakka yadda zaka tsarkaka kai ma ka zama nagartacce wa ahadiyaka ila rabbika fataksha in nusar da kai yadda zaka bi Allah ka zama mai tsoron Allah yadda ubangiji ya umurce su haka suke Allah ya ce to ban zalunce su ba duk hanyar da ya kamata a bi da su su gama lafiya an bi da su Allah ce son zuciya ya hana su bi Allah ya nitsar da su a ruwa waje hadu biya wasu dai karata an kusurin zulman wa uluwa wajahadu biha Allah ce sun yi musun gaskiya duk abin da annabi Musa ya zo da shi sun yaki abin wastaiqanata anfusuhum Allah ya ce amma zukatansu sun samu yaqini daga wajen Allah ne Allah me yasa suka yi haka yace zulman wa uluwa zalunci da girman kai zalunci da girman kai dalilin da ya halakar da su kenan dalilin da ya halakar da su kenan wa ma kana Allahu liyazlimahum Allah ba ya halakar da su ne don ya zalunce su ba walakin kanu anfusahum yazlimun Allah ce su suka zalunci kansu su suka zalunci kansu wata rana karuna da yake hamshakin mai kudi ne kasan mai kudin da Allah ya ce mai kudi ne ai mai kudi ne wata rana fa kharaja ala qaumihi fi zinati
قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه له حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فكسفنا به وبداره الأرض وأصبح الذين تمنوا مكانه بال...
الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يحب
kharaja ala qaumihi fi zinati Allah yace wata rana karuna sai ya fito cikin al'ummarsa cikin jama'ar gari ya caba ado dawakai an musu kwalliya kaza alfadarai an musu kwalliya kaza zagagi an musu ado an musu kwalliya kaza an kashe dukiya na ban mamaki qala allazina yuriduna alhayata ad-dunya sai waɗanda damuwarsu rayuwar duniya abinda suke nufi rayuwar duniya sai suka ce ya laita lana mithla ma utiya qarun suka ce kai mu ina mu ma da za mu mallaki irin abinda qaruna yake da shi innahu lazu hazzin azim suka ce qaruna yana da babbar wa qala allazina utul ilma Allah ya ce sai waɗanda Allah ya ba su ilimi daga cikinsu malaminsu sai suka ce musu wai da kun kai tunku. Thawabun lahi, khairun liman amana wa amila saliha, ladan da Allah ya tanadar zai ba ma wadda ya yi imani yake aikin kwarai shi ne mafi alkhairi gare ku, wala yulaqaha illa sabirun, amma ba wadda ake riskar da shi da wannan alkhairin sai masu abu. kasan wani iya damuwarsa rayuwar duniya duk lokacin da ya ga wani mai abin duniya sai ce with time with time shi ma lokacin sana zuwa to haka su ma suka ce malamin su suka ce musu a ku tsaya ku yi addini ku tsare imani ku tsare ayyukan alkai ku tsare imani ku tsare ayyuka nagari akwai tanadin da Allah ya muku wadda wannan ba komai bane cikin tanadin da Allah ya muku fa khasafna bihi wa bidarihi al-ardh Allah yace sai muka kisbe kasa sai muka kisbe shi da gidansa a cikin kasa fa khasafna bihi wa bidarihi al-ardh muka kisbe shi da shi da gidan da kudin duka a cikin kasa Allah yace fa ma kana lahu min awliya an yansurunahu min dunillah haka ne fa ma kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah Allah ya ce aka rasa wata jama'a wa'inda yan fadarsa Allah ya ce da su iya bashi wata gudumawa da dauki koma bayan Allah lokacin da zamu halakar da shi Allah ya ce aka rasa wanda da su taimake shi fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah aka rasa wata jama'a da za ta iya taimakon sa ta tallafa mishi koma bayan Allah lokacin da muka zo halakar da shi wa ma kana minal muntasirin Allah ce shi kuma yazan ba zai iya taimakawa kansa da kansa ba wa asbaha alladhina tamannaw makanahu bil amsi yaqulun Allah ce sai aka wayi gari waɗanda ajiya suke fatar matsayi irin na karuna ba wanda suke cewa innahu lazu hazin azim ba laitana ya laitana mithla ma utiya qarun wanda suke cewa ina muna da irin abun da karuna ke da shi sai suka wayi gari suna cewa wai ka annallaha yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir suka ce can ashe haka Allah yake shimfida dukiya malala ma wanda yake so rana daya ya rike ta jiya ga dukiyar ana komai yau an wayi gari babu ita babu labarinta babu ita babu mai ita wai ka anna Allah ya busutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir laula amanna Allahu alaina lakasafa bina suka ce in ba don Allah ya mana baiwa da waɗannan malamai yan arziki ba da mu ma an hada da mu da karuna an kisbe duk yadda kaga masu karantaswa duk yadda kaga masu karantaswa a tsakanin al'umma suna da amfani babba a tsakanin al'umma wauta ne ka koma kaje kana ta zagin malaminka duk yadda kake ganin kamar sun lalace har yanzu su ne likitocin al'umma su da su koya maka sunna su da su koya maka sallah su da su koya maka komai kuma kunsu za ka zo a ce a yi addu'a yanzu duk ba gashi nan a nan ko ga 'yan jami'a ga 'yan poli ga 'yan wayek ga 'yan neko a yi addu'a ka je can jami'an ka ce su maka addu'a haka ne ba ba da su yi addu'an ba ne amma kai ma akwai inda ka fi tsammanin in an yi addu'an za ta fi tafiya haka ne ko? suka ce laula amanna Allahu alaina lakasafa bina in ba tun Allah ya mana baiwa da wayannan malamai ba da an kisbe da mu to a haka karu ne ya tafi a haka karu ne ya tafi a haka karu ne ya tafi ba kudin ba shi ga wuta to dukkan waɗannan da muka ambata Allah ya biyar da su ko bai biyar da su ba ya biyar da su ba a taɓa wata gwamnati gwamnati da ta kafa matsiyata na ƙarshe irin gwamnatin fir'auna ba wa ƙaruna wa fir'auna kaga waɗannan mutane uku wa ƙaruna wa fir'auna wa hamana wa'insu mutane ne da ba rahama a ransu ba rahama a kansu ba rahama a ransu to amma Allah ya biyar da su ya biyar da su ko bai biyar da su ba shine yace alam nuhlikil awwalin thumma nutbi'uhumul akhirin Allah sai ce kazalika naf'alu bil mujrimin haka nan muke yi da mujrimai duk wanda ya ratsa hanya Allah ce za mu biyar da shi a suratul muhammad yace afalam yasiru fil ardi fayanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qablihim ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا Allah ya ce, A falam ya siro fil ardi, Allah ya ce, Ba da su yawo a bayan ƙasa ba, fayan zuru, kai fa kana akibatun lalina min kwamlihim su ga yaya ƙarshen wadda suka gabace su ya ƙare. Ita rayuwa ba abin da yau kake yi shi ne lissafi ba, ƙarshen, in dai ka lalace, ƙarshen ka ba zai yi kyau ba. Ka duba duk Alkur'ani in Allah na so ya ma wa'azi, ka zan mutumin kirki, sai ce ka dubi ƙarshen mutanen kirki. idan yana so ya ma wa'azi ya gargade ka ya ja kunnenka daga mummunan aiki sai ya ce ka duba ƙarshen masu mummunan aiki annabi ya ce innamal a'malu bil kawati ƙarshe ake dubawa in dai in dai harkar mata ka sa a gaba ka jira ƙarshen ka ka jira ƙarshen ka in zalunci dannel baba kere karfa karfa ka jira ƙarshen ƙarshen anan ne abun yake a ƙarshe a ƙarshe a ƙarshe ake tantancewa a ƙarshe ake tantancewa a ƙarshe ake tantancewa a ƙarshe ake tantancewa ƙarshen masu kyakkyawan aiki ƙarshen masu mummunan aiki to kullum karka damu da yau kana jin daɗi ka dinga tunanin yayi za ka ƙare karka yadda wai yau kafi karfin wannan gobe kafi karfin wancan ka taka wancan a'a ya yada ka kare kullum abinda Allah ke gaya mana ku dinga duba karshe in baka san naka ba Allah ce ka dubi wanda suka gabace ka iya labarin ke ka duba wanda suka gabace ka a filinka wa'anda suka gabace ka ka je ka gani yau ka samu office ka yi tsawa wancan masinjan ka zagi wancan masinjan haka ne alhaji mustapha na gaya mana wani ne daga cikin masu ofis ɗin da yake jin ofis ɗin ofis ɗin ya aiki ɗaya daga cikin masinjojin sai je so mai kati wannan recharge card da za a sa a waya na dubu biyar sai je so mishi yan ɗari biyar biyar to shi kuma yan dubu dubu yake so to baba kuma ina ma ya san kan waɗansu abubuwa ya dinga zagin tsohon nan you are very stupid kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza babban dan wannan dattijon ma ya girme shi to ba wannan ne inda abun yake ba a ƙarshen to inda yana so ya gane lissafin ofis din kujerar kafin ya hau ya koma ya kalli wanda ya sauka yanzu yaya yake haka ake idan kai komishina ne na kaza to ka je ka kalli wanda ya sauka kafin ka yanzu yaya yake idan kai minista ne in kai alhaji ne in ma kai menene kai ka kalli wanda ya gabace ka yaya yake haka ake daukar izina to wani ya samu dama kawai shi kenan ya zagi wannan ya zagi wannan ya taka wannan ya taka wannan ya taka wannan ya taka wannan to sai karshen kuma ta zo bakin karshen sai ta zo bakin afalam yasiru fil ardi Allah yace yanzu ba da su yawo a bayan kasa ba fa yanzuru kaifa kana aqibatul ladina min qablihim su duba yadda karshen waɗanda suka gabace su ya kare dammara Allahu alaihim Allah yace Allah yayi markade akan su walil kafirina amsaluha Allah yace kuma duk wanda ya kafirce yana da irin ta duk wanda ya kafirce ya bijire Allah yace shi ma na da irin da tana jiran shi shine thumma nutbi'uhumul akhirin كذلك نفعل بالمجرمين الله يجي ويل يومئذ للمكذبين نركن عذابا تتبت كما سكريتاوا تو سي الله يجي ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين alam na kulukkum min ma'in mahin Allah ya ce ashe ba mu halicce ku daga wani ruwa walakantacce ba mun yi bayani akan wannan ruwan a farkon tafsirin suratul insa shine ruwan mani ba walakantacce ne na shi asali walakantacce ba amma kuma da aka yi ku da shi kuna kyamarsa alam nakhluqukum min ma'in mahin Allah ya ce ashe ba mu halicce ku daga wani ruwa walakantacce ba wanda kuke kyamansa ba ku so ya taba jikinku ba ku so ya taba tufanku kuma kuna baya baya da shi kuna kyamansa wannan fa shine asalin mutum ubangiji don ya ma wa'azi ka kalli asalinka asalinkan abinda da shi aka yi ka kai ma kana kyamarsa kai ma kana kyamarsa wanda shi ne asalinka kai ma baka girmama shi ka ja shi a cikinka ba ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقا وبدا خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم جعل نسله Allah ce sai muka sanya zurriyar annabi Adam alaihi salatu wassalam muna halittar su min sulalatin min ma'in mahin daga wani asalin ruwa Allah ya ce walakantacce shine ruwan mani faja'alnahu fi qararin makin Allah ce sai muka sanya wannan ruwan maniyin a wani ma'aji amintacce shine mahaifa a can ma suratul mu'minin walaqad khalaqnal insana خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين
thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin Allah ce sai muka halicci dan adam daga wani maniyi wanda muke sanya shi a wani ma'aji amintacce wanda ba zai lalace ba ba zai gurbace ba mahaifa kenan ila qadarin ma'lum Allah ce muna ajiye wannan maniyin a cikin mahaifar ila qadarin ma'lum har zuwa ga wani lokaci sananne lokacin da za a dauki ciki lokacin da za a goyi ciki har lokacin da za a haifi ciki Allah ce abin za mu ace shi a ci gaba da renonsa a ci gaba da renonsa ila kadarin ma'alum zuwa ga wani gwargwado zuwa ga wani lokaci sananne shine sanannen lokacin da ake aihuwa ila kadarin ma'alum lokacin da ciki ya doshi wata tara to kuma sai a fara shirye-shirye faƙadarna Allah ya ce sai muka kaddara ma cikin abin da zai zama Allah ce fa ni'mal qadirun ma dalla da masu kaddara irin wannan alkhairi idan ya sa maniyin ya zaunar da shi a cikin mahaifar to sai a fara kaddara mishi yadda rayuwar za ta kasance namiji ne ko mace fari ne ko baki dogo ne ko gajere jahili ne ko mai ilimi mai kudi ne ko talaka a ina zai yi firamare a ina zai yi sakandare yanzu in ka kai matan ka cin hospital za a gaya maka wa'annan duka shi ne ma'anan wa ya alamu mafi arham Allah ya san abin da ke cikin yake cikin mahaifa ba wai ana maganar namiji ne ko mace ba da za a je a yi scanning ko a yi menene a'a shi yaron mai sunansa likita zai fara dan kasuwa ne ko ma'aikacin gwamnati ne likita zai fara wace ce matarsa ta farko likita zai fara ta biyu likita zai fara zai yi aure ko ba zai yi ba likita zai fara dan kasuwa ne ko dan siyasa ne likita zai fara a ina zai mutu likita zai fara zai fada sunan principal din su to wannan shine ilimin da Allah ke da shi akan kowa a cikin suratul ra'd yace Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa وما تغيب الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال Allah ya ce Allahu ya alamu ma tahmilu kullu unsa Allah ya san abin da duk wata mace take dauke da shi a cikinta macen nan mutum ce macen nan aljana ce macen nan tinkiya ce macen nan saniya ce raƙuma ce Allahu ya alamu ma tahmilu kullu unsa duk abin da wata ƴa mace take dauke da shi na juna biyu Allah ya ce Allah ya san abin da take dauke da shi wa ma tajidul arham wa ma tazdad abinda mahaifa zai tauye da abinda zai habakar abinda za a yi barinsa Allah ya ce na san cikin wadda zai girma a je a haife shi Allah ya ce na san cikin wadda za a haife shi da tauyayyiyar halitta Allah ya ce na sani wadda za a haife shi da cikakkiyar halitta Allah ya ce na sani wa kullu shay'in indahu bi miqdar alimul ghaibi wash shahadatil kabirul muta'al faqadarna Allah sai ya kaddara kaza da kaza da kaza da kaza da kaza shi yasa annabi yayi doka akan zagin halitta annabi ya ce duk wanda ya zagi halittar wani zagin na komawa kan annabi adam ba a cewa mai katon kai a'a shirya haka Allah ya shirya abu shi kyakkyawan sa hannu yayi aka yi shi kyakkyawan gajere cika fam yayi aka yi shi gajere fakadarna Allah ce kaddara abin muka yi hikima ce ta Allah shi ya tsara kayansa saboda ka bada maka ce mishi hannu kamar lodayi a'a haka Allah ke son hannu alright idan ka zage shi da bakinsa ko da hannunsa shi yana da wata rawa da ya taka wajen ya zama baki a yanzu da wanda ya yi bakin ai kake yi haka ne ko ba haka ba da wanda ya yi kafan kake yi ba a zagin halitta karka ce wani yana da babban baki a'a haka ubangiji ya ya fara halittar eh karka aibanta shi da babban bakinsa ba zaba yayi ba haka aka yi shi lillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu ma yasha'u ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور akbar أو يزوجهم ذكرانا
walillahi mulku samawati wal ardi Allah yace na ga Allah shi kadansa mulkin samai da kasai duk abin da zai gudana a sama mulkin sa ne duk abin da zai gudana a ƙasa shi ke gudanarwa yakhluqu ma yasha Allah shi ke halittan abin da ya so abin da ya ga dama yakhluqu ma yasha shi yake halittar abin da ya ga dama inda ya ga dama da sai yayi ka a cikin kadangaru zai yi ko ba zai yi ba zai yi yakluku ma ya sha ya habu liman ya sha inasan Allah na ba da ‘ya'ya mata zalla haka ne ga wanda ya so wani duk ‘ya'yan da zai haifa wata duk ‘ya'yan da za ta haifa mata ne wa ya habu liman ya sha zukur na ba da ‘ya'ya maza zalla ma wanda ya so wata duk ‘ya'yanta maza ne wani duk ‘ya'yansa maza ne au yi zawwijuhum zukuranan wa inasa Allah ce ko kuma ya haɗa ma wani maza da mata ga mazan ga mata wa ya ta'alu man yashau aqima sai ya ga wanda ya ga dama kuma sai ya bar shi baya haihuwa yakan sanya wanda ya ga dama kuma baya haihuwa yanzu a cikin wannan nau'ukan akwai wanda bamu gani ba babu wani duka ƴaƴansa mata ne wata duka ƴaƴanta mata ne ba zaɓinta bane hikima ne na Allah karka walakanta ta wai don tana haihuwar mata ai ba fam take cikawa ta ce ita a bata ya mace ba wa yahabu liman yasha udhukur wata ƴaƴanta duka maza ne wani ƴaƴansa duka maza ne wannan ɗabi'a ta wautar aka samu a jahiliya suka yi ta cutar da kansu sai da musulunci ya zo ya wayar musu da kai ka ɗauka solution shine aihuwar ƴaƴa maza ka je ka ɗauka a matsayin asamin ka ɗauke shi ka gwada wane ne ka sani a anguwanku don ya aibi ‘ya'ya maza goma suka ce baba yanzu zauna za mu rike maka gidanka yadda suke tafiya neman abinci haka ubansu yake tafiya neman abinci har ya mutu haka ne ko ba haka ba in ba taimakon Allah ba ka dauka don ka aibi aya mazan ka huta haka a jahiliya larabawa suka yi ta wannan mummunan calculation din suka yi ta fadawa matsala ɗa mai albarka ɗa mai albarka ka roƙi ɗa mai albarka in mace ce mai albarka ka kasa ka tsare in namiji ne mai albarka ka kasa ka tsare ka roƙi ɗa mai albarka wa ya haɓu liman ya sha'u zukur au yi zauwi jikin zukuranin wa inasa wani kuma Allah sai ya haɗa mishi maza da mata wa ya ji aluman ya sha'u a ƙima Allah kan sanya wadda ya so kuma baya aihuwa kuma hikima ce ta Allah to duka waɗannan ababa da muka ambata Allah ya ƙaddara su a haka ba ka da ta cewa ka yadda ko baka yadda ba kasan wani idan ya gama tansa ta cika yawan aihuwan ya'ya mata ma sai dinga walakanta ta eh to me nata me nata me nata kuma su mazan goyon ka da su haka ne su maza Allah ne yayi su maza Allah ne yayi mata mata kuma kowa ya kaddara mishi tsarin da zai gudanar da rayuwarsa yanzu inda Allah ya ga dama man sagir da kai mace ce kana gidan wani haka ne ko ba haka ba haka ne sai yayi ka namiji sai yayi matarka kuma mace sai kuma ya baku tsari da za ku zauna ita da aka yi ta mace ba a zalunce ta ba kai da aka yi ka namiji ba a zalunce ka ba rayuwar haka Allah ya tsara za ta gudana ne tsakanin maza da mata sai aka yi maza sai aka yi mata a kadangaru akwai maza akwai mata a dabbobi akwai maza akwai mata a tsuntsaye akwai maza akwai mata wannan tsari ne na Allah haka Allah ya kaddara to kar abinda Allah ya kaddara ya hukunta kai kuma ka dinga jin haushin abu kar ka dinga jin haushin abu kama ‘ya'yanka addu'a ka sa musu albarka ka zan mai nusar da su hanyar alkhairi ka zan mai gargaɗinsu daga hanyar sharri Allah ya sa mu dace faƙadarna fa ni'imal ƙadirun Allah ce sai muka ƙaddara abinda za su gudana a kansa a rayuwa fa ni'imal ƙadirun Allah ce madalla da masu kaddara wannan alkhairi wailun yawma idhil lil mukaththibin Allah ce narkon azaba ta tabbata ga masu ƙaryata tashin alkiyama masu ƙaryata alqur'ani masu ƙaryata haduwa da Allah to sai mu kwana sai kuma gobe in Allah ya kai mu sai mu dora subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk